بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله تعالى على آله وأصحابه وأنصاره وأصحابه وأقربائه وأهل بيته أجمعين رضي اللهم تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هو جماعة المسلمين musamman ma ku da Allah ya kaddara ya ba ku iko kuka halarto wannan zawiya tamu mai albarka mai alkhairi a wannan yammaci cikin wannan la'asariya da kuma makwabtanmu wadda ba su tare da mu nan jiki da jiki amma na dai duk sanda muka yi murya ta cikin an kowa to muryan su ma yana isa gare su da kuma ku ɗimbin miliyoyin al'ummar musulmi wadda muke ganewa da ku tun farkon ramadanan nan ta tsarin kafafen watsa labarai guda biyu mai hoto wato gidan talabijin na ƙasa wato nta kuma reshen wannan jiha ta bauchi wadda kuke kasancewa tare da mu karfe sha ɗaya na safiya zuwa sha ɗaya da rabi da kuma wata muke gamewa da ku ta tsarin gidan rediyonmu na BRC Bauchi ɓangaren FM ko ɓangaren BRC 2 ƙarfe goma na safiya kullum zuwa ƙarfe goma sha ɗaya kowa a cikinmu da ku da sunansa da darajojin da Allah ya yi masa amma dai muna farawa da gaida juna cikin gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna cikin la'asariyan ranar litinin ne kuma muna ɗauke da la'asariya ta takwas kenan a cikin wannan wata ta tara wata ramadana lissafin hijira na fiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim shekara dubu da shekara ɗari hudu da shekara talatin da bakwai Allah ya kuma ara mana aron dama da zarafi mun dawo za mu tsora cikin wannan aiki mawuyaci aikin nan wanda babu gwani a ciki sai wanda ya gan shi a gidan aljanna ya fi ta kan aikin kuma bai fada cikin ubangiji ba muna ƙara roƙon Allah cikin tausayin nan nasa mu da ya naɗa mu mu yi aikin muna roƙonsa ya ganar da mu wannan aiki a bisa daidai kuma taimake mu ya ba mu aron dama da zarafi mu isar da shi wa bayinsa abu ta daidai sannan ya wa bayin nasa gamgakatar su fahimce shi abu ta daidai kuma da mu da ku da su Allah ya rabotar da mu ya ba mu dama mu tabbata kusa daidai kuma ya mana arziki ya sa mu a gidan da ya gina domin wanda suka yi maki ibada daidai. Allah ya rufe mu da rahaman sa darajar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim. Insha Allah za mu tashi kan aya ta ɗari ɗaya da tisa'in da takwas a wannan sura ta biyu ta alba'ra ana magana ne aikin haji bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين Allahu akbar walillahi alhamdu a wannan ayar ita ce ta biyo ayar da jiya Allah ya kaddara muka karanta kuma muka fassara gwargwadon abinda manya suka koyar da mu Allah ya saka musu da alkhairi to ayar jiya ta yi hatama ne da cewa Allah Ubangiji kaɗai shi ne abun tsoro, kuma Allah Ubangiji shi ne kaɗai buwayayye. To kuma Allah ya yi maganan guzuri a cikin ayar tunda ya ce wata zawwaju kaga umarni ya bayar. To sai ya ce fa inna khairar zati taqwa ya ce mafificin abin da za a riƙa a matsayin guzuri kuma ya isar shine guzurin tsoron Allah. To kenan sai aka ƙara bayani aka ce Ubangiji yana son wannan al'umma. Wannan tafiya ta ibadar aikin haji tafiya ce da an san ran da za a je, an san ran da za a dawo, ko mutum bai dawo ba dai an je san da na gare shi da lokaci kaza ya gama aikin hajjin ya dawo kasansa ko ya koma kasansa to amma ko wata tafiya kuma wanda ba wanda ya san ran da zai fara ta kuma ba ko ba wanda ya san ran da zai kare ta kuma ba wanda ya san yaya tafiyar za ta zo masa ita ce ƙaura daga farfajiyar duniya zuwa tsayawa tsirara a gaban ubangiji rabbul izzati subhanahu wa ta'ala. To sai manya suka ce da Allah ya yi maganan aikin hajji, sai ya ce a yi guzuri don aikin hajji, sai kuma ya faɗi babban guzuri shi ne wa inna khairar zaɓi a takawa akwai kuɗi da ta fi wannan tsawo ita kuma ita kuma ba a ɗauka mata kuɗi daga ƙasar ka je da kuɗi ba a tafiya ba a guzurin abinci kuma ba a bara a'a kawai kowa ya ci da mai ko kudinsa za ka yi a Allah ya ce to a razanar da mu wancan guzurin ya fi muhimmanci fiye da wannan guzurin kuma a razanar da mu wancan tafiya mai nisa ya fi nisa ya fi wahala ya fi ilimi fiye da wannan tafiya na aikin haji abinda manya suka faɗa kenan cewa fa inna khairaz zadi taqwa an bar magana alhaji ana magana da kowa kawai yayi tsawurwurin guzuri saboda ya kulla gaban Ubangiji domin ya samu shiga gidan da Allah ya tanada don masoyarsa don ya ce tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana ganiyan ne ko man kana qawiyan ne a'a man kana taqiya to kenan fa inna khairaz zadi at-taqwa haka manya suka istinbadi suka fitar karkashin fa inna khairaz zadi taqwa tafiyan ka wuce magana aikin haji guzuri ne na dindindin na komawa zuwa ga ubangiji Allah ubangiji ya dakatar da mu da wannan idan mutum ya tafi aikin haji bai da guzuri ɗaya abu biyu ne kullum zai faru da shi ko ya dawo mai roƙo ma abokai ko ya dawo mai ba amma ba wanda yake hajin ka ya lalace in guzurin ka ya kare kafin kare aikin haji a'a wahala ne za ka shiga wanda kuma shi mai guzuri ba zai shiga wannan wahalar ba amma guzurin lahira mutum ya kuskure bai je da guzurin ba to ba bara ba ba roƙo ba bawa ya tsinci kansa a yanayin da Allah Ubangiji maɗaukakin sarki kaɗai ya san irin kamu da damƙa da za a yi ma wannan bawa Ubangiji Allah ya kare mu. Kuma wani adidi yana cewa iz anta lam ترحل بباد من التقاء ولا قيت بعد الموت من قد تزودا نجمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترتد كما كان أربدا hanya na mai guzuri da na mara guzuri ba ɗaya ba ne rayuwa inda aka je wanda ya guzurin lahira da wanda ya rakana a lahira ba sa kama ba za su yi kama ba kuma haka ne ake an karar da mu tun a nan gidan duniya Allah ya dakar da mu ubangiji ya sake faɗa ƙarshen ayan jiya wata kuni ya ulil albab ya wanda ne wa arzikin hankali faffaɗa ni kadai za ku tsorata Allahu akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah ya yi mana arziki, ya ba mu dama ya lamunce mana ya sa mu a cikin makoratan da suke tsoronsa. Karatunmu na yau, laisa alaikum junahun an tabtago fadalan min rabbi. Ibada aikin haji, ibada ce, in hajin farko ce ma ga mutum rukunin ne min arkani islamihil kamsa to ana iyawa a aikin nan na haji da abin da ba shi ne aikin hajin ba ko kuma hajin kawai ake tajaridi ake jarrada shi ba a gama shi da komai to saboda addinin musulunci yana lura da ɓangaren economy ana son musulunci ya zama yana da ƙarfi na jiki na da ƙarfin tattalin arziki. Ana so musulmi ya zama na da ƙarfin imani, na da ƙarfin jiki, na da ƙarfi kuma na abin da ake cema a sarwa, wato economy ɗin mutum ya zama yana da ƙarfi, kai zai zama to min kasabihil halal abin da ake magana kenan. So, Allah ya kore laifi yace laisa alaikum junahun ku mu'minan nan da nake muku wa atimmul hajja wal umrata lillahi ku da na gaya muku din nan cewa wa azzimtin nas bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli damir yatina min kulli fajjin amin din nan to babu laifi a gare ku an tattabu fadalan min rabbikum don kun yi haji kuma kuka yi kasuwanci don ku samu falalar riba daga tattar arzikin ubangijinku ba ku yi laifi ba na ba a yi laifi ba Allah da yake dole laifi abu ya zama dole ne laifi to Allah ya sauke ya ce a nan babu laifi kaga babu wanda ya isa ya dole laifi a inda Allah yake babu laifi kuma yadda Allah yake da laifi babu ɗan da isa ya ja in ja da Allah ce ni na kore laifin babu wannan halittar cikin insu babu cikin jinnu babu cikin malaku babu cikin kaunu gaba ɗaya shi Allah a tsarin gwamnatinsa babu attack ba interrupting babu ko komi ka gani shi ya ba da windo da kofa hakan ya faru da dai bari ba wane mutum karyan halitta shi za yi daban da dukkan shugabanni don duk shugabanni na kai zo na ɗazu yi kuma a ruwan ku shi kuma shi ne na dindindin babu laifi a kan ku an tafta ku fadalar min rabbikum ku je haji kuma ku yi aiki ko ku yi kasuwanci da za ku samu wani arziki daga taska da rama da arzikin ubangijinku فإذا أخذتم من أربات daga sanda kuka gangaro daga filin arfa ba'a da gurubi shamsi an so ma ya zamanto ba'a da gaibu baki shafaki to daga barin ku arfan nan da ko gangaro to kan ku yi shiru kuma kar ku wuce ɗakunan ku na masauki a inda ku zalla a makka kafin fitowar yau tarwiya ko masaukin ku na madina inda can kuka fara kafin yau tarwiya to kar ku koma can daga arfa a'a fadkurullaha inda al-mash'aril harami daga arfa dare yayi tara ga zulhijja waki gari ya zama ranar sallah kuna barin arfan nan a wannan rana na tara da daddare ku tafi mas'arin harami shi ake ce da shi muzdalifa a rubutu da karatu yanzu mas'ar haram Allah ya yanka wajen suna yanzu kuma wajen na nan shine wajen amma na arzakuna muzdalifa to daga arfa muzdalifa Allah ke a gangara kuma tare da ambaton Allah wa kuruhu ku ambace shi shi Allah na in ji Allah kama hadaikum kamar yanda ya muku arziki ya muku baiwa ya kiryar da ku ya ba ku manzon Allah ya ba ku alqur'ani ya muku arzikin kuka san shi kuna bauta masa kuka bar lada kuka bar uza kuka bar malada kuka bar rumaru to wannan kiriyar da ya muku Allah ya cancanci ku ambace shi bakin da kuke ambata lata da uzza manata ubalu yanzu kuma a cikin keke kuna ambatan Allah da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin gaskiya da littafin gaskiya wa in kuntum Allah na goyi wa duk mu'mini amma banda sai bi rubutu da abu bai cikin wannan goyi shi original ne ana maganan duplicate ne anan wa in kuntum ko ne yake kun zama min qablihi ay min qabli maji'ir rasul صلى وسلم إليكم من قبله أي من قبل هداية الله لكم كاتم شريعة الله يزومكم كاتم أنبغ الله يزومكم لمن الضالين kun zama kuna cikin mutanen da a wancan lokaci ba kwa kan tafarki kun zane kun bauɗe kuna kan hanyar da ba ta shirya ba Allah ya isa ya gaya wa dukkan duniya wannan maganar ya isa ya gaya maza Allah wannan maganar amma bai gaya mar ba ya isa ya faɗa mar dukkan halitta a wajen Allah ga ni suke amma wani wan wani wai rakumi wan doki manzon Allah Allah baya muwajahansa da irin wannan maganar dan baya so duniya ta raina masa shi cikin sakonnin da za su biyo bayan wannan ilmin faɗo janibin shi da yi wujudi za mu gaya muku yadda manzan Allah ya zama daban daban daban daban daban daban a wajen musulmi don mu ƙara sanin mu inda muke gaban mun nan yadda muka fahimci annabin nan muka rike shi wallahi arziki ne babba sai ka ji wanda suka yi wa annabi jara'a suka masa jara'a suka kuma masa jara'a kuma suna jira lahira ya kama su ya gwada su wa Allah a ba su aljanna kai ka ce dai sun biya aljanna ne ta hannunsa rafiqi kawai zai gwada ya ce wa'annan na sai musu da aljanna wanda duk aka kuskura aka gaya masa annabi ya taɓa yin jahiliya kafin zuwan musulunci an kafirta wannan mutumin kowaye zaman ka lafiya a musulunci ka ka kuma ka yar amma muka iso kai za mu faɗa abin da ya haɗa mu anan dama mu tattauna addinin musulunci kafin mu mutu wasu ne kuma za su ke taruwa suna tattaunawa kuma ladan nasu ne Allah sa mu cika da imani yanzu kenan wannan ayar Allah ya hakamanta yana gori wa duk wanda yake addini na cin arzikin Allah ne amma ta hannu ta tafi jakadan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu za a gane da Allah bai taso sayyidul wujudi ba kenan ya zuwa yanzu waɗannan mutanen da Allah ke gori da ba kiyayyu ba ne ba to in ba mu shirya ba mu kuma ina muke kenan kaga mu ma ba ma nan kenan junahu a nan ma'anarsa isim isim shi qur'ani da yake da larabci yake magana larabci kuma shine asahul la'ajati junahu jinahu da janahu kana canza wata din sai ma'anar ya tashi daga wancan sai ya koma wannan amma dai nan laisa alaikum junahun isim ake nufi laifi ba ku yi laifi ba in kun ji aikin haji kuka yi sana'a ko kuka yi sai da sayarwa ba ku yi laifi ba don haka Allah cikin tausayinsa ya ce babu laifi an tattagu fazalan min rabbikum ku nemi arziki daga falalan Allah to amma fa abun ya zama halal ne idan mutum na sai da kayan maye ne kaga ɗan kasuwa ne shi tajirun ne lakin dai fajirun kuma to haramun ne kuma ya gwama aikin hajji da kasuwancin kwaya da wannan kasuwancin babu yaddan Allah balle zaman to fadallan min rasul da mutum dai zama era reza yake yi na sayar ma yan sane kaga kira sana'a ce aiki ne da aka gada ta hannun annabin Allah Dawud Abu Sulaimana alaihi wasalamu to amma tun da in ya kera wannan rezan ya sayar to a wajen kuma masu yanzu an ne suke saya to wannan aikin Allah bai yarda ba a lokacin kenan bai zama fadalan ne rafiqun ba to duk abin da mutum zai yi da kunan sina'a ta hannu ko tijara ta kuɗi zuwa kuɗi ko kuɗi zuwa kaya in dai addini ya hana irin wannan hulɗar to a wajen alhaji ba halatta masa ba baya cikin wanda aka kore wa laifi. Kuma a wannan nema Imam Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughira abu abdullahi al-ju'afi ko ka ce abul hasan al-bukhari ɗaya daga cikin limaman hadisi na duniya wanda ya bar duniya hijirar ma'aiki shekara ɗari biyu da shekara hamsin da shida in ka ɗauki sihahu ko al-sahihul jami' ko al-jami'ul sahih ta shi bukhari sai ka buɗe kitabun tafsiri ka buɗe suratul baqara zai zo masa a mujallabi na uku ne shafi na ɗari da biyar ga abin da ya rawaito shi bukhari imam bukhari yake cewa an samu karatu daga sayyidi abdullahi ibn abbasin kanin ma'aiki mai tsira da aminci wanda ake matake tarjumanul qur'an ake matake kuma marja'u ko malja'ul mufassirina salafan wa khalafan kuma ake ce da shi haifurul umma ibn abbas an samu ta bakin sa in imam bukhari rahmatullah alaihi ibn abbas yake cewa kasuwa wadda larabawa suke karban bakin duniya in ana maganar tijara a nan hijab akwai kasuwa suku ukaz akwai kasuwa suku zulmajanna akwai kasuwa suku zulmajaj yace wa'annan manya-manyan kasuwanni ne a jahiliya in ji sai ji Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa da musulunci ya zo suka shiga musulunci manyan 'yan kasuwa in suka ce da abin da su yi shi ne ba za su dama tun da da ajin jahiliya duniya gaba ɗaya akan zo a cika a maka ana ɗawafi ana kiran sunayen gumaka kowane gunki mutanen su sun zo gunkin nan ɗari uku da sittin to kowane Allah a cikin allolin nan nufin ne da baba to mabiyansu suna za ka ka'aba shi kaɗai suke ambatawa amma kuma ana kasuwanci suka tafi tun da musulunci ya zo mun musulunta to in an zo aikin haji da mu rufe sai da sai mu ne gaba ɗaya don mu yi daban da hajin lokacin da ba a babu addinin musulunci ba ubangiji Allah in ji Imam Bukhari sai Allah ya tausaya idan aka tsaye da kasuwanci gaba ɗaya a suku okabin da suku zalmajanna da suku zulmajaz to alhajin da zai zo me zai ci ko sai ba an jinsa ne a Najeriya inda Najeriya zai ci in ba da lafiya wani magani zai tsaya in wandan sa ya yaji wa zai ince mashi sai Allah ya saukar da laisa alaikum junahun an tabtago fadalan min haka da ka samu cikin kitabu tafsir in ka koma aljami'u sahih ta abu hasan al-bukhari rahmatullahi alayhi mujalladi na uku shafi na ɗari ɗaya da biyar bayan wannan sai imamu na daru kutuni ya yi riwaya bayan wannan riwaya da yanzu muka samu daga imamul bukhari shi kuma abin da ya rawaito shi ne an abi umara matattai qal قلت لابن عمر إني رجل أكري في هذا الوجه فإن ناسا يقولون إنه لا حج لك فقال ابن عمر جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله مثل هذا الذي سألتني فسكت حتى نزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا مثل حافظ الدار القطني bai kai imamul Bukhari ba, amma dai shi kuma duk an sallama masa in dai na ƙadi ne, in dai na ƙadi ne, a yi amfani da baiwan nafsi, a yi na ƙadi, an ce da Buharin ya rayu tare da shi, to Buharin ma zai sallama masa a wannan jami'in. Imam Dara Kutuni ya fara da talauci sosai, ya wahala ya fara da talauci abinda ake ce ma alfaka ko ka ce shiddatul fakati. Talauci na faran fatan. Ba talaucinmu ba, talaucinmu yanzu aikata ne talauci. mu ba talauci muke ciki ba tsadar rayuwa ne muke ciki. Yanzu misali wannan wayan na waye, na? Iya tsoron ko za a yi bakar misali na wani bawan Allah ne, a to sai ya fi dukkan yanzu, in ta ba su damar ba a san shi ne ba, to dukan mu nan bayan Allah ne amma dai ana neman ismul mu'ayyan mai wannan wayan mai wannan wayan akalla wannan waya yanzu jama'a za ta yi nawa za ta yi dubu za ta yi dubu talatin ko dubu talatin da biyar yanzu kun ga wannan kuɗin kun ga wannan kuɗin wato mai wannan wayar da za a koma daga kakansa na farko ban da baba dai a bar baba kaka da kakan da ya fi kaka malam zai lissafa kakanninsa goma ba ma mallakan dubu talatin ba ba ta ido biyu da cewa dubu talatin ba ma a ce nasu ba su yi aure rayuwarsu ya ga zunzurutun kuɗi naira dubu to goma dubu to goma dubu to goma har da rabin goma sun rayu sun mutu ba su gani ba balle a ce na zo to amma shi kuma a waya ne ba kawai ya mallaki wannan in ka je ɗakin sa ka yi tsamman ɗakin wani ba sarake ne ba saraken mara kananne wanda ba shi na hisabi san ma dole ne na nan kuma na kuka saboda tsada ta zo ta mamaye abin da yake da shi bai rufa masa asiri kun ga mu wallahi da muke ci tsadar rayuwa amma maganin talauci maganin yunwa a a babu tsadar babu amma ba mu koki amma ba ba ne daidai da kake duka maneji muke yi ai da muna koki duka ba su kofin mu kenan ba ne muryar mu ma ba namu ba gazawan ma malmala da ƙanƙantar mara da kamun da kamun kukun ya ta yi mana sai muka zama yadda muke ne. Aka ɗauko sa'anka wanda yake ƙasar da rayuwa ba ta da tsada in kun jeru malam ba kuɗi birki ta ko ta ina sai dai ta wajen adadi idon ka biyu na ka biyu kunnen ka biyu amma ba kwa kama da shi a mujewa fata can fuska hatta murya bolu din kana gwai wanda inda dare kar ya kwaya totin din maneji ya tsinke baki ya tasa ruwa kuma amma a bar mu da titi ta yanzu ana magana kuma a samu lafiyar zuwa asibiti kaga yunwa ne ya gajarta wannan dogon dariyar da za su to imam jaru kuduri su sun yi talauci ne tsaban talauci kuma wallahi da yake Allah na son su daga baya da aka samu abin da aka samu da suka gane sun yi kusan mutuwa sai suka dinga razana wai kada ko rabon su ne na lahira Allah turo muku shine Ali ibn Umar ibn Ahmad ibn Mahdi ibn Mas'ud ibn Nu'man ibn Dinar ibn Abdullah shine Abul Hasan ad-Darqutni ya rasu a Bagdad ranar Laraba watan Zulqa'da na da kwana takwas hijira shekara ɗari uku da tamanin da biyar aka bisa na alhafizu dara kutni ko ka ce abul hasani dara kutni imam dara kutni ya kawo cikin asunanunsa mujallabi na biyu kitabul hajji shafi na ɗari biyu da casa'in da biyu ya kawo cewa an samu daga abi umama tattaini radiyallahu anhu yake cewa na taɓa tambayi abdullahi ɗan sayyidina umaru nake ni wani mutum ne wanda akan yi haya ta akwai kasuwanci da ake ce mata bai'u akwai kuma kira'u shi kira'u haya ne ko ka ba da hayar mutum in bawan ka ne ko ka ba da hayar mashin ko keke ko doki ko gaji shi haya ana kiran shi kira yake to ni mutum ne wanda akan yi haya na kenan na da wani aiki wanda alhazai suna bukatar in kun je da shi can zai yi aikin a madadin su biya yake cewa sai shi kenan fa inna nasan yana tambaya Allah dan sai na Umar ne fa Allah ya kara masa yadda in ja su da da kufni cikin sunanusa mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da cikin da biyu cikin ne cikin kitabul hajji da ya tambaya Allah ya sai na Umar ita wa inna nasan ita ma sai ni jama'a ya kuluna suna dora cewa innahu la hajja laka kai dai baka da haji kuna gwada shi abi umma masa tani suna cewa shi bai da haji tunda in yi jajin ana hayarsa yana aikin karfi ana biyan sa fa qala ibn umara sai sai na na daukar ne tara tun shi aka wa fatawan ai yace kai da kafa dan nan Abu Umama atayi ya rajulun wani mutum ya taba zuwa ila rasulillahi sallama zuwa gaban manzon Allah sallama fa sa'alahu sai ya tambayi ma'aiki misilla hadha allazi sa'altani daidai da wanda fata wannan da ka tambaye yanzu fasa kata sai sai da wujudi yayi shiru ibn umar yace annabi ya shiru yace uban ba dan kadan lokaci yace hatta nazalat hadhihi al-aya kawai sai ga jibrilu da wannan aya laysa alaykum junahu lan tabtahu fadalan min rabbikum kina annabi sai ba da jawabi mutum ya ci gaba da zuwa a taron haji ana hayan karfinsa ko hayan fasahansa kuma hajjinsa kana nan kenan babu ne to tunda babu laifi sai kuma maganar menene akwai hasalu akwai ahafalu haka ne akwai kamilu akwai akamalu akwai najihu akwai anjahu to sai manya suka ce to to to kakka ji an ce la junaha ka yi tsammani kana daidai da wanda ya je haji zalla bai kasuwanci ba a shi ya fi ka sai shi ya karkata duniya ya aji wannan kokari da ya yi hajjinsa za ta tsere wa hajjinka shi ya tafi makka niyyarsa ɗaya ce kai ma ka tafi niyyarsa ɗaya ne kuna kare aikin haji sai kuka yi daban da shi kai sai ka ɗauki naka rayuwa kace bari ka ribace ta amma don aljihu shi kuma ta ni abun da na zo yi kenan ba zan yi komi ba bayan wannan to sai mai yanzu ce hajjinka ya cika amma hajjin wannan ya fi naka cika saboda me an samu alkulu wannan ya tuku wa Allah zalla wannan kuma ya hada da abin da ake cewa shawa'ibu ya cuɗanya da wa'yansu cuɗanyayyu Na'am? Shi ne bambancin. To kuma reshe suna iya zuwa da mujiya kuma. Shi wanda ya je haji zallan nan da ya kasuwanci ko haya din nan ba, ya kai rikin sa'a bai ma san ibadar aikin hajjin ba gaba ɗaya. Shi kuma ɗan dakon nan, ko wanzamin nan, ko mai gyaran kumban nan, ko ɗan kasuwan nan, ya san Allah, ya koyi Allah, ya san addini, ya san maza Allah, ya yi hajjinsa alal akammi to shi kuma ya yi kasuwanci ya yi haji ba mamaki ya dawo da riba su wannan kuma ya tashi a o kaga duk komi na iya shigowa amma nan dai mujarradin abinda manya suka faɗa da za ka iya tashi niyyanka ta zama ganawa da Allah zalla akai sa'a ka san hajin ka karɓi siffar hajin akai sa'a sai ka samu tsorin lada da kwaliti fiye da wanda shi ma ya san hajjin ya yi aikin hajjin kuma ya gwama da bukatunsa na yau da kullum. Wannan shi ne tsarin bayani a kan abin da muka karanta. Ina ne arfa? Arfa shi wani fili ne wadda ya taɓa ɗaukan wato jikin manzan Allah sallama kuma a bayan taguwarsa kuma annabi ya tsaya a wannan filin sau ɗaya ne a rayuwar tun da haji ɗaya yi hajinsa ɗaya ne an farlanta haji sai kawai iya naɗa amir hajj wata ran abubakar wata ran wani amma shi sau ɗaya ya yi haji dab dab da zai kaura ya koma zuwa ga ra'ilil a'ala ajinsa ɗaya kenan hukuku arfansa shi a bayan taguwa yayi saboda duniya tana yunwa ta yi kwalli wane ne annabin da ya kama duniya wannan alherin kowa na so ya gan shi to in ya zauna to ba zai gani ba kuma za a mutu a malam malam wallahi za a mutu ba a yi halittan da yake da tsantsan masoya na a mutu ko a yi rai irin mazan Allah ba. Da Allah sai ya lamunce ya hau ya zauna a wannan taguwa taga saboda ya yi ido don shi ganinsa ma fa arziki ne. Ganinsa kawai waraka ne in ka koma gida ka yi daban da wanda bai kai shi. A wannan taguwar ya yi tsayuwar alfarsa. Sahabin da ya rabauta da riƙe akalan taguwar yake yawon taguwar ni ya ƙare zuba ma a kafaɗana ne. Da manya suka karanta mana suka ce to hayu allahu. Shi ma yanzu ya zama abin gani. Farin ciki ya tabbata gare shi. duk wanda ya zo zai yi magana da manzon Allah iyakan taguwar nan sai ya durkusa kasa gafata ma da wannan ne muka warware shubuhan da aka dinga kwaba kallon mu wai abin da ya sa zugan sahabban nan suka gurfana gaban ma'aiki yadda hafizu nauyi ya kawo cikin riyazu wai saboda annabi na zaune ne ba sa a tsaya ba muka ce kaga matsalan karatun salafus kenan ba duka ejin ejin ne a cikin amma wanda ya karɓi ilimi min gilafin ila gilafin kuma an shaifin kuma majafa hakan dole a samu farki wadihi tsakaninsa da wanda aka ba shi salabur handi out go and read and come sai muka ce zo shi kenan to mu koma filin arfa a hijjatu wada kani da Allah annabi na kan taguwa in dai dan ai daidai da shi ji magana ne ranar ne fara na dajejen ba to me ya kawo durkoto suka yi shu kuma muka yi shiru tun da dai ai shiru sallamawa ne kallon mu kuma muka kama musu yanci da biyu to kun gani nabi sai ya hau dutse ai tun da ya hau dutsen nan ya sauko aka ci sunan dutsen jabalin rahabati dutse ba nasirun rahabati ya hau jabalu jabalu ya koma jabalin rahabati annabi sallallahu alaihi wa sallama ai dole dole mijin uwa ya wuce aboki tun bai haukin fada riga su ma bai ya tabbata ba ba kawai da abokinka ne amma wallahi tun da dai an yi amin alfatiya ya auni ummanka sunansa baba ko bai haukin fada riga ba in ka ki kuma zai jika maka aiki in ya shiga gida. Wallahi yana shiga ya ce, Me gida ya arkice ce, eh, ɗankin nan bai ma da ni ubansa ba. Shi na duba alaƙar mu da shi na abokantakan baya. Me ya maka? Wallahi hannu ya nika ba. Ɗan ne ya nika maka hannu. Zauna ya hakuri da wani. ƙaninka wanda babanku ya rabu da ita shi za a tayar a gida je yayan ku yana waje ka za ka ce maza ku zo kafar ka kafar ku zo ga abokinka a zanne umar ka dace ya hau zanne umar da ka nemi umar ka in dai umar ka ne wani umar zirin ne maka albarka wallahi kuma ki yi hakuri ba shi hakuri sai ka ce ni aboki ga hakuri na aboki wane baba don Allah bayan ki hakuri kuma me ba don da kamar ya sun ce mijin mama ya tabbata uba ko bai haukin fuda sai ma hauka in ce ya aure ta ya gama da kai malam ka ji shi a babu kawai jama'a musulmi mun ko tun da muka abu na tafsiri sun duka za mu koma ausatul qur'ani kusan jiya mun tattauna mun faɗi asama amma mun mun tsaya a kan asharu asama'in ne guda biyar yanzu kuma da mun shiga ausatun masu jiya akwai sifa na alqur'ani da jiya muka tsaya cewa nuru ne mubinu ne amma mubinu ne muke magana a nan na cikin ausafin Qur'an da an sammahu lahun jalil bil mubin. Mu samu wannan sifa ta mubin a cikin wa'ayi a tura ta hudu sotun nisa'i kan aya ta ɗari ɗaya da saba'in da hudu kamar da jiya maka faɗa matsajin kaure ya ce bismillahir rahmanir rahim يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا إن القرآن يا تنتنت مبين sifansa haka ne ƙur'ani ya cancanci sifa guda hudu kuma a aya ɗaya Allah ya ga dama ya wasafa Qur'ani ya kira shi hudan ya kira shi kuma kifa ya kira shi rahama ya kira shi mau'iza abinda ubangiji ya siffanta Qur'ani da cewa ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum daya wa kifa'un biyu lima fi suduri wa hudan uku wa rahamatun lil mu'minin an samu mau'iza shifa huda rahama kenan duka wannan na cikin ausa da Allah ya wasafa alqur'ani muna samun wannan a sura ta goma suratu yunusa kan aya ta hamsin da bakwai Allah ya ga dama Qur'ani ya zo da sifan mubaraku. Me mubaraku ne? Abun duk da yake da albarka wanda ana taba shi a samu albarkar shi ake ce da shi mubarak. Ubangiji Allah makajin kamammu ya faɗa ya ce wa haza kitabun anzalnahu mubarakun مصدق الذي بين يديه kenan mubarakun ne in ji wa in ji Allah da ya saukar da shi wa hadha kitabu wannan wani littafi ne an zallahu wanda mu muka saukar da shi kamar ka ce ya Allah me ya kunsa me ya sifarsa ya ce mubarakun ya ce littafi ne mai albarka jama'a muna samun wannan wannan sifa ta mubaraku a sotul al'ani muke samu ita ce kura ta shida a jerin lissafin ƙur'ani an faro daga sama za a sauko ƙasa kuma ita ce sura ta shida aya ta tis'in da biyu daidai Allah siffanta Qur'ani da menene na da cewa littafi ne mai albarka Allah kai mana albarka Allah muna roƙo kai mana albarka muna roƙo Allah da tausayinka kai mana albarka. Kun gani a wannan surar Ubangiji matsajin samammu ya sake kiran alkur'ani da sifa cewa ƙur'ani littafi ne mubinun ne alkur'ani cikin sifansa mubinun ne in ji allah da ya ba mu alkur'ani ya yadda alkur'ani na da suna menene mubin me mubinu jama'a abin da yake koyi ana ce da shi mubiru ne sai abin da ya fita daga ɓuya ya zama bayyane shi ake ce da shi mubiru da ubangiji cikin ganin damansa ya yadda ya siffanta wannan alkur'ani mubinu ne kuma alhamdulillahi dukan godiya tabbata ga Allah makajin dukkan ababen bauta na ƙarya wanda aka ƙaga aka ce alloli ne to Allah ne ya ga dama a zarafinsa ya halicce su kuma ya fifita kansu kuma ya zama bayan kama da su ya zama to shi ne abin bauta ilahun wahid to ubangiji Allah in ya zartar da abu shi muni ne ɗauka yake yi ba ana neman wai ko a yadda ne ko kuma a yi nazari ba a'a duk abin da Allah ya zartar to bawa zaman sa lafiya da Allah shine ya yi saranda ya sallama jama'a Allah ya ba mu iko mu sallama masa kan dukkan abin da ya tsara to Allah subhanahu wata'ala ya kaddara alqur'ani ya zama littafi da babu ya shi kafin shi kuma bayan sabdaman babu wani littafi munazzali da za a saukar kuma ko da ake akwai to da shi qur'anin kuma shi zai jira sai wancan din ya zo ko qur'anin zai zo kuma sai ya masa marki saboda shi annabi a wajen Allah shi kuma daban ne babu ya shi don haka ne sallama wa Allah kan sha'anin ma'aiki babu arzikin da ya fi shi amma kuma sai Allah in ya so in bai so ba bawa sai ya taɓe ya kuma taɓewa kuma ya wahala kuma ko ya taɓe ko ya wahala sai ka gaje kuma abun ba zai canzu masa ba shi haka ne ba sai bawa ya zama shi ne zai wahala amma dai abin da ya tawaye ya ƙi daɗin shi kuma shi ne zai tabbata Ƙur'ani ya zama mubili na in ji wa in ji Allah mai alƙur'ani ya yadda ya ƙaddara ƙur'ani ya zama mubinu muna samun wannan a cikin sura ta biyar kuma kan aya ta sha biyar makagin kaunu ya ce makagin kaunu wa haliƙun ya ce ya ahalar kitabi قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين wannan gabar abu biyu za mu kalla ana wa ruwato manzan Allah a wannan aya. Ana wa manzan Allah tankaɗe da rairaya a wannan aya. Ana mar sane, ana mar sata, ana mar zare a wannan aya. Ana masa hujumi wato attack a wannan aya. Yanzu ko ga abin da Allah ya faɗa. Ina wanda aka ba su littafi na kiran al-Yahud wa Nasara. Muƙaddara sun ansa yace kad ja'akum rasuluna kun ji rasulu ko rasulu ba kad ja'akum rasuluna tabbas manzon mu ya zo mu in ana magana da wanda aka ba su a taurar annabi Musa alaihi salam don aka ba su injila sai bi Isa alaihi salam wani manzo ne kuma ya biyo bayan su dukkin Allah mutum sai wani manzo kuma sai abul ka'ina sai imamul muttaqina sai awwalul muslimina islaman sai awwalul abidina ibadatan yubayyinu lakum yana bayyana muku kasiran abu da yawa mimma kuntum daga abin da kuka kasance tukuna kuna koyewa minal kitabi daga littafin da na aiko a kawo muku wa ya afu an kafir madaki da ne yana ma muku abuwa yana kau da kai akan abubuwa da yawa baya tallata ku gaba daya kad ja'akum ku sani hakika ya zo muku nurun wa kitabun mubinun min Allah nurun nurun wa kitabun mubinun min Allah wani irin haske ɗauke da wani irin littafi, littafin mai wani irin bayani. Mubinin a nan sifa ce ta kitabu. Haka ne, alkitabu isim almubinu sifa. To nurun fa sai aka ce shi ma duka alkur'ani sai an gade ba a ji ɗuriyan faidul wujudi ba a yanzu. Baka ce a a a a a a a a kan mai haka ƙur'ani fa ba yare ne na gwaranci ba ba yare ne ta fasaha nurun sai aka kawo wawun aka ce wa kitabun amma kitab da mubin ba ce wa mubinun ba kenan mubin صفة للكتاب الذي جاء ذكره قبل ذكره أما بين لفظ نور بين لفظ نور ولفظ كتاب هناك واو الذي سماه النهاة بواو العطف واو العطف لأنم واو الحال با با كما واو الاستئلال با آه ba kuma wawul badani ba ke ba wawul asake ne to kuma su larabawan sun ce al'aqahu ya qatazi al-mughayara suka ce a yarensu a azancinsu a terminologinsu in dai aka jera abu biyu to na gaban da na bayan daban-daban domin sallama muku ba ma ku ba mu ma a gwarancinmu mu ma bobayin mu a jama'a gobaye mu ma in an ce su jami'a ya ka ce to kai ta kawai su su ma su daga ban ba su za ka ce a gaskiya ai daban-daban koko da kosai ai duk ya ce ko ya ka ce to ko kuma kosai da kosai ma ko kai ya dan wake da mai da yaji sai kake mai ma dan wake ne yaji ma dan wake ne dan wake ma mai ne dan wake ma yaji don kana da gata abin da kake bukata ba wa'azi kake bukata ba kuma gu a samu samari mutum shida in akwai wani budurwan tsamiya a kwantar da ita a ɗauko hannuwanta a raba ta da ganye kowa ya dace ya masa guda goma sha biyu ba shi ne dozin ba to sai a ce ka gane a ce dan wake daban man dan wake daban ya cin maja amma an an bi ka da maganar karatu zai ka wahalar da mutane tun da ni al'ababu ya tafi al-mughayara to Allah ce nuru wa kitabun mubinu kenan nuru daban a gumba da arabe ko mu ma a jamawa nuru zai zama daban kuma kun ga sai muka ce to tun da rigimar ta irani mutum na iya mutu a sama tun da ka'ida ce mutum zama ɗan tawaye na magana da yarenka amma na kin yaren kuma na kin dokokin yaren sai muka ce to ai mu an wore mu da cewa in mun samu aya mu nemi ahalar zikiri a majalin tafsiri su ne majamu'a na mufassiruna salafan wa khalafan da muka ɗau wannan aya sai muka tarda imam Muhammad bin Jariri na tsabari Abu Ja'far kenan muka ce masa ga mu tankiya ta hada mu nuru min Allah wa kitabun mubin an ce nurun nan Qur'ani ne tsabari a mujalladi na shida shafi ɗari ɗaya da sittin da ɗaya ya ja nurun ɗin nan manzon Allah ne muka duka muka gaida imamu nan nu'as ya damu da ma'anin qur'ani nasa mujalladi na biyu shafi ɗari biyu da tamanin da hudu yake nurun dinnan da ayar ma'ida manzon Allah ne Allah ke mu muka wuce muka gaida imamu nan wahidi ya asbabun nuzuli muka gaishe shi muka ce a karamakallah ku ne manya a majalin ma'anan aure rigima ta sarke mu jahilai kuma jahilai shin nurun din nan na ayar ma'ida Allah na nufin alqur'ani ya kuma manzo Allah ne yace manzon Allah sallallahu alaihi asbabun nuzul mujalladin farko ta fi da uku. muka duka muka gaida imam al-bagawi cikin tafsirinsa yace mana nurun din nan manzon Allah ne a mujalladin farko shafi na talatin da bakwai muka duka mu gaida al-hafizul jawzi mai zazul masiri fi ilmi kafiri shi ma yake mana nuru din nan ta wannan ayar manzon Allah ne Allah yake nufi a mujalladi na biyu na zazul masiri shafi ɗari uku da sha shida muka wuce muka gaida imamu na kurkubi Muhammadu bin Ahmad Abu Abdullahi al-Qurtubi al-Andalusi al-Maliki ya babu al-Jami' li ahkam al-Qur'ani cikin mujalladi na shida shafi ɗari da sha takwas ya ce nurin ɗin nan sama ida manzan Allah ne Allah ke nufi da alƙur'ani ba ne muka tuka muka gaida gangaren na cikin tafsiri imamu na ta'alabi bai ba mu tafsirin ga mujalladin farko muka duba shafi ɗari hudu da hamsin da uku ya ce nurin minallahi nan nurin ɗin nan manzan rahama ne muka wuce muka gaida imamu nan bayudawi alƙafi imamu tafsirin ga mujalladi na biyu shafi ɗari uku da bakwai yace nurun ɗin nan ba qur'ani Allah ke nufi ba manzon Allah ne Allah ya ambace shi nuru muka wuce muka gani imamu nan nisbi imamu tafsirin sa muka duba imamu nan nisbi a mujalladin farko shafi ɗari biyu da saba'in da biyar yace nurun ɗin nan yace manzon Allah ne muka tarda imamu na Abu Sa'ud babban malamin nan na usulu da tafsiri da arabiya tafsirin sa mujallabin farko kafin farko yake manzon Allah ne muka zo muka dawo Afirka Afirka muka yi jinjina muka gaida Hatimatul Huffaz muka gaida Jalaluddin shine Abdurrahman bin Abi Bakr As-Suyuti ya babu Abdul Mansur fi tafsir bil ma'thur mujalladi na daya shafi na ɗari da talatin da tara muka ga imamu nan alluti ya ba mu ruhul ma'aninsa mujalladi na sha takwas shafi ɗari da sittin da shida nuni ɗin nan manzo Allah ne muka gargazo ma gargazo muka ɗauki wani salafu mai ruwa biyu shine Aliyu da Umar Shaukani ya ba mu fatahul kadirinsa mujalladi na biyu shafi ishirin da bakwai duka wa'innan malaman a duk duniyar tafsiri babu wani a gaba da wa'innan kowaye mutum ko baki ne ko bari ne guntu ne gongo ne ba wanda ya kai wa'annan malaman su ne ala zikiri a majalin tafsiri sun ce manzan Allah ne nurun din ku gane akwai gun da ba da ma tsaya a in ba a a an ce ya ji to me yasa ku gina jin sai da aka ce yake kaga shi ma kuskure in kun fara yin magana a zato na akwai saurari a nace kansa su gina jin ya zama biko kai ka je sai ka zanda kai da malam sai eh amma da marajin da gaskiya su kan a kiyar za su fito tun da ba za mu bi su ba gobe ko ba ka bane insha Allah mun tsaya kan siffan qur'ani ya cewa mubinu ba magana kuma ya tabbata nuru in ji Allah in ji irajin larabawa ubangiji Allah ya kai mu gobe da rai da lafiya abinda muka yi Allah ubangiji ya karba yadda muka yi kure ubangiji Allah ya yafe mana ubangiji Allah kuma ya haɗa mu a gidan aljanna muna tsara roƙon addu'a dai na rashin lafiyar tiyata su ne ra muna kuma godiya wa inda al'umma suke ta godiya suke ta addu'a muna gode ma addu'a muna gode wa maziyarta masu zuwa gaisuwa labari na ta iske mu mun gode Allah ta ba kowa da aljanna dukan wanda suke buƙatar addu'o'in mu bangaren jinya da bangaren bukatoci jalban wa dafa'an duka Allah ubangiji ya hada ya warkar da majinyatan mu gaba daya ya hada ya biya mana bukatocin mu gaba daya Allah tsallakar da mu abin da muke tsoro Allah ya hauda mu kan abin da muke fata ubangiji Allah ya kasantar da mu mu da ma'aiki hayyan wa mai yitan Allah ya sa kuma har wa ma'adan kenan fi jannatul firdaus bismillahir rahmanir rahim inna Allah wa malaikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل وسلم وأنعم وبارك ومجد على نبيك الأعظم وحبيبك الأكرم سيد الأنام نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يا الله مبايني ka halicce mu cikin mashi'arka ka ba mu addinin musulunci ka kawo mu wannan wata Allah ka sa mu shiga cikin sunayen wadda za ka mai da su marhumai magafurai Allah Allah Allah Allah ka kaddara ka zama Allah ka ka zama da mu muna tafiya Allah mun zo da manzonmu muna tawassuli da shi albarkansa da matsayinsa Allah kakka mana azaba Allah kakka mana azaba Allah kakka mana azaba Fatiha ma Allah su fa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله أن يكون